أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا ان من اعظم القربات واجل الطاعات واحب الاعمال الى رب الارض والسماوات بر الوالدين قال تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وقال سبحانه ان اشكر لي ولوالديك الي المصير فقرن شكرهما بشكره وقرن الاحسان اليهما بتوحيده وما ذلك الا لعظم حقهما وقال النبي عليه الصلاه والسلام لما سئل أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قيل ثم أي قال بر الوالدين قيل ثم أي قال الجهاد في سبيل الله فتقدم بر الوالدين على الجهاد عباد الله إن بر الوالدين ليس مجرد بعد كلمات طيبة بل هو طاعة ولين وخفض جناح ورحمة ودعاء وخدمة ما استطعت والصبر عليهما قال تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما أيها المسلمون إن من بر الوالدين حسن الاستماع إليهما خفض الصوت عند عند مخاطبتهما إدخال السرور عليهما عدم تقديم الزوجة أو الأبناء عليهما فيما هو حقهما الدعاء لهما في الحياة وبعد الممات عباد الله اعلموا أن بر الوالدين ورضاهما في رضا الله وسخط الله في سخطهما واعلموا رحمكم الله أن بر الوالدين مفتاح البركات في الرزق والعمر والتوفيق وصلاح الأبناء وانشراح الصدر قال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه وأعظم وأعظم الرحم الوالدان قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وقال أيضا وقل لهما قولا كريما وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين متفق عليه وقال أيضا رغم أنف رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة رواه مسلم إخوة الإيمان الويل كل الويل لعاق والديه والخزي كل الخزي لمن مات غضبانا عليه اف له هل جزاء المحسنين الا الاحسان اليه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا كم ليله سهرا معا الى الفجر فالاب يكد ويسعى ويدفع صنوف الاذى بحثا عن لقمه العيش لينفق على ابنه ويربيه تربية صالحة فالابن له مجبنة مبخلة يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدة فالوالدين عباد الله نعمة من الله وخاصة لمن وجدهما على قيد الحياة فيجب اغتنامهما وانتهازها لكي لا نتحسر حين لا تفيد الحسرة عباد الله إن من صور عقوقهما أن يترفع الابن عن والديه ويتكبر عليهما لسبب من الأسباب كأن يكثر ماله أو يرتفع مستواه التعليمي أو الاجتماعي ومن العقوق أن يدعهما من غير من يعولهما فيدعهما يتكففان الناس ويسألانهم ومن العقوق أن يقدم غيرهما عليهما كأن يقدم صديقه أو زوجته أو حتى نفسه عليهما ومن العقوق عباد الله أن يناديهما باسمهما مجردا إذا أشعر ذلك بالتنقص لهما وعدم احترامهما وتوقيرهما وغير ذلك عباد الله بكى إياس بن معاوية حين ماتت أمه فقيل له في ذلك فقال كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة فأغلق أحدهما وطلبت أم مسعر ماء في ليلة فجاء بالماء فوجدها نائمة فوقف بالماء عند رأسها حتى أصبح عباد الله أين نحن من هؤلاء يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه العيش ماض فأكرم والديك به والأم أولى بإكرام وإحسان أقول ما قد سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم godiya da yabo da jinjina su tabbata ga Allah ta'ala mai kowa mai komai wanda da ikonsa da ƙudurarsa ya nuna muna wannan lokaci ina shi da babu abin bautawa da cancanta sai Allah shi kaɗai yake baya da abokin tarayya na shaida haƙiƙa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne an aiko shi domin ya isar da saƙo kuma ya isar tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa da iyalansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo mishi baya da kyautatawa har zuwa tashin alkiyama bayan haka ya ku bayan Allah ine wa kaina wasiya da ku cewa mu ji tsoron Allah domin wasiyar jin tsoron Allah ita ce wasiyar da Allah ya wa matan farko da matan ƙarshe ku sani ya ku bayan Allah na daga cikin mafi girman ababen da mutum zai samu kusanci zuwa ga ubangijin shi ya samu da'a zuwa ga ubangijin shi kuma mafi soyuwar al'amurra zuwa ga Allah ta'ala shine yi wa iyaye biyayya Allah ta'ala ya ce ubangijinka ya hukumta kada ku bauta wa kowa sai shi iyaye a kyautata musu wata aya Allah ya ce ku gode mini ku gode ma iyayenku sai Allah ta'ala ya gwama gode masa da gode da kyautata masa tare da yi ma iyaye biyayya annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana aka tambaye shi wani abu ne wani aiki ne bawa zai yi wanda ya fi soyuwa zuwa ga Allah annabi ya ce sallah akan lokaci aka tambayi annabi sannan mi ya ce sannan yi ma iyaye biyayya aka tambayi annabi sannan mi yace sannan yin jihadi akan hanyar Allah ta'ala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da yi wa iyaye biyayya akan jihadi ku diba ku ga jihadi duk girman shi bawa zai hita da takobi ya je wurin yaƙi wurin ɗaukaka kalimar la ilaha illallah amma annabi ya fifita yi wa iyaye biyayya akan jihadi wani ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman izini annabi ya bashi izini ya je wurin jihadi annabi ya ce shin iyayenka suna da rai ya ce eh annabi ya ce fafihi ma jahid a cikin iyayenka ka yi jihadi bi ma'ana ka tsaya ka kyautata musu ka musu biyayya ka musu ladabi shi ma jihadi ne ya ku yan uwan imani yi ma iyaye biyayya ba kawai kalimomi ne da ake faɗa ba ya ce ina wa iyayena biyayya ina girmama su bal tausasa musu ne da ƙasƙantar da kai a gabansu da kuma tausayi ga iyaye da yi musu hidima gwargwadon abin da Allah ya ba mutum iko Allah ta'ala ya ce fala ta ma uffin kada ka yi saken ka ce ma iyayenka uffin daidai da kalima ƙarama ko asha ko kuma mafi ƙaramcin kalima ka ce ma iyayenka malamai suka ce abinda ake nufi da al'uf shine kalima mafi karamci wadda iyayenka za su umurce ka da wani al'amari ka ce kai an dame ni misali ko kuma maka ta aike ka yanzu ka tai ka dawo a juma ta sake aikinka a juma ta sake aikinka ka ce kai na gaji malamai suka ce kai karamcin kalima ko da ka yi irin kai to shi ma uffin ne Allah ta'ala ce kada ka yi saken ka ce ma iyayenka uffin wala tanharhuma kada ka musu tsawa wa qul lahumu qawlan karima ka ce ma iyayenka magana mafi karamcin magana ya ku ƴan uwan imani na daga cikin yi wa iyaye biyayya kyautata saurare zuwa ga iyaye idan iyayenmu suna muna magana mu kyautata saurare zuwa gare su mu saurare su da abun da suka zo mu girmama maganganunsu mu girmama ra'ayin iyayenmu kada lokacin da babanka yana wa magana ka yi ko unkula da magana shi ko mamaka tana ma magana ka yi Allah waddai da maganan mamaka ko maganan mahaifinka na daga cikin girmama iyaye ya ko ƴan uwan imani mutum ya kaskantar da kanshi a gaban iyayensa malamai magabata sun kasance suna sabke hikahikansu a gaban mahaifansu sun kasance suna zaunawa gaban iyayensu zama na ladabi ba tare da miƙe cinanu a gaban iyayensu ba ba sa zaunawa sai iyayensu sun zauna gabaninsu wannan shine ladabi gaban iyaye na daga cikin girmama iyaye a sa farin ciki a cikin zukatansu kai iya kokari ko yaushe iyayenka su dinga yabo suna ala san barka game da sha'aninka su ce wani Allah ya sa albarka wani Allah ya sa albarka na daga cikin ma iyaye biyayya kada ka fifita wani ko ka gabatar da matarka ko ɗanka akan iyaye musamman a cikin haƙƙin iyaye na daga cikin girmama iyaye ya ko ƴan uwan imani yi ma iyaye addu'a a rayuwarsu da bayan rayuwarsu wani malami ya ce idan kana son ka gano shin kai ɗan ƙwarai ne ɗan albarka to ka diba ka ga shin kana wa iyayenka addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗan annabi ɗan annabi adam ya mutu Allah yana tace ayyukan shi gaba ɗaya komi nashi zai tsaya sai daga ɗayan ababe guda uku sadaka mai gudana ko ilimi wanda ake amfani da shi ko ɗa nagari da yake masa addu'a aka ce idan kana son ka gano shin kai ɗa nagari ne to ka binciki kanka ya ma'auninka yake game da iyayenka yi ma iyayenka addu'a shin koyo shi kana yi wa mamaka addu'a shin kana yi wa babanka addu'a yana da rai ko baya da rai shi ma iyaye addu'a ba sai sun mutu ba da suna da rai da ba su da rai ko yaushe ka tuna nauyin aikin da mahaifanka suka yi na tarbiyyarka har ka kawo inda kake a yau ka sa musu albarka ka musu addu'a Allah ya ƙara musu lafiya Allah ya ƙara musu albarka ya ku ƴan uwan imani mu sani lalle yarda iyaye tana cikin yarda Allah ta'ala hushin iyaye hushin Allah ne duk wanda yayi ƙoƙarin bakanta ma iyayensa rai to za ka iske shi tana cikin halin ƙaƙani ƙai yana cikin matsala idan yana bakanta ma iyayen shi kada ka yarda ka koma ga Allah ta'ala kana cikin ɓacin rai da iyayenka kada ka yarda Allah ya karɓi ran ɗaya daga cikin mahaifanka suna cikin baƙin ciki suna cikin damuwa akan halayenka da ɗabi'unka ya kai ɗan uwan imani mu sani lalle cewa iyaye su ne makulli na samun albarkar rayuwa iyaye su ne wani gimshiki wanda ke haranta ran duk wani mutum mai imani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ke son Allah ta'ala ya yalwanta arzikinsa ya kyautata ƙarshensa to ya sadar da zumunta babu wata sadar da zumunta a duniya wadda tafi sadar da iyaye babu wata sadar da zumunta a duniya wadda tafi girman ka sadar da lamarin iyayenka ka girmama babanka ka girmama mamaka ya ku yan imani Allah ta'ala yake cewa mun yi wasici ga dan adam ga sha'anin iyayensa ya kyautata musu wata wata aya kuma Allah ya ce ka faɗa musu zance mai karamci a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin bukhari da muslim annabi ya ce shin za ku so in ba ku labarin mafi girman zunubi wanda idan aka yi shi babban zunubi ne a wurin Allah ta'ala suka ce eh muna so ya annabin Allah annabi ya ce a haɗa Allah da wani a cikin bauta sannan a walakanta iyaye a rena su yana daga cikin manya-manyan zunubai walakanta iyaye da rena iyaye babanka ko maka su umarce ka da wani abu kai ka ji cewa zaɓinka ya hina iyayenka wannan babu shakka asara ce da taɓewa Allah ya kare mu ya ku yan wani imani wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a mala'ika jibril ya karba eh mala'ika jibril yayi addu'a annabi ya ce amin annabi ya ce Allah ya turmuzar da hancin wanda ya riski iyayen shi a raye bai yi aikin da Allah zai sa shi aljanna ba Allah ya turmuzar da hancin shi a cikin wuta har so uku annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan addu'a wanda ya riski baban shi da rai ya riski maman shi da rai bai yi wani aikin da za su ce wani Allah ya saka ma da alkhairi ba Allah ya saka aljanna Allah ya yafe ma Allah ya yi ma albarka bai yi wani aiki wanda iyayen shi za su yi sun samu natsuwa akan sha'anin shi ba Allah ya turmuzar da hancin shi a cikin wutar jahannama annabi yayi wannan addu'a lalle babu shakka wannan tabewa ce wannan asara ce ƴan uwa Allah ya kare ya ku ƴan uwan imani kaicin wanda ya riski iyayensa da taɓewa suna raye kuma har suka mutu da hushin shi ko kuma yana ɗaga sautin shi akan sautinsu Allah ta'ala ya ce wa qur rabbir hamhuma kama rabbiya kama rabbayani saghira kace ya Allah ka jinkanci iyayena kamar yadda suka rene ni ina karami dare nawa ne babanka ya hana idon shi kwana mamanka ta hana idon ta kwana tun dare karfe 9 na dare har safiya saboda baka da lahiya dare nawa ne mamanka ta sha zawanka ta sha hitsarinka ta sha bulbulinka ba don komai ba don baka da lahiya don kana cikin tsumma amma yanzu ka saka mata da sharri ka saka mata da kaskanci da walakanci babu shakka wannan taɓewa ce so nawa mahaifi ya yi zuha ya wahala aka tunkuɗe shi aka ture shi ba don komai ba don ya samu loma ɗaya wanda za ka samu ka sa a cikin bakinka so nawa baba ya sha wannan wahalar baba ya je neman abinci ba don komai ba don mu don tarbiyyarmu don karatunmu har ya kai inda malamai ke cewa shi ɗa majbanatun ne mabakalatun ɗa yana sa baban shi ya zan raggo ɗa yana yana sa baban shi ya zan marowaci kamar ya idan ka haihi ɗa za ka ga duk wanda ya haihi ɗa yana taka tsantsan da ɗiyan wasu baya son ya bigi ɗan wani saboda kada a bigi ɗan shi ba don bai da ƙarfi ba a yana da ƙarhin amma yanzu tsoron wani abu da zai dawo ma ɗiyan shi sai yana taka tsantsan yana kafa kafa da ɗiyan wasu sai ka ga mutum yana rowa ba don komai ba sai don ya tara ma ɗiyan shi abinda gobe in ya mutu za su amfani da wannan dukiyar ya san mai rowa saboda ɗiyan shi to wannan uban shi za ka saka ma da sharri wannan uban shi zai cewa a yi kaza ka ce ba ka yi ya aza ka bisa kan hanya ka ga taka hanya ta fi tashi lalle wannan taɓewa ce Allah ya kare mu ya ku ƴan uwan imani Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara masa yarda ya ce shi bai san a duniya wani aiki wanda ya fi kusanci zuwa ga Allah fiye da yi ma iyaye biyayya bai san wani aiki ba wanda idan bawa ya yi shi zai samu kusanci ga Allah kamar yi ma iyaye biyayya da haka ƴan uwa mu yi ma iyayenmu biyayya mu kyautata musu tun suna da rai ba sai sun mutu ba ka koma da ka sani ka koma cizon yatsa ka ce inda baba yana da rai da na yi mai kaza inda mata na da rai a'a i kokari tun suna da rai ka kyautata musu su ji cewa lalle su ma sun haifa ba a dinga nuna dan wani ba ana cewa yayi kaza yayi kaza kai kana zaune i kokari kai ma iyayenka su yabe ka su sa ma albarka su yi kokari ka yi kokari tun suna da ransu su moru da kai ba sai sun mutu ba ka koma da ka sani ya ku ‘yan uwa masu albarka duk wanda Allah ya sa ya samu iyayen shi guda biyu suna da rai to Allah ya yi mai ni'ima babba babu wata ni'ima da Allah zai ma bawa a rayuwa kamar ya riski baban shi da mamman shi suna da rai wallahi babban ni'ima ce to ka yi kokari ka amfanu da wannan ni'imar kana da ƙohohi manya-manya guda biyu na shiga aljanna kana da ƙohohi manya-manya na karɓar addu'a wani babban malami yana da ɗalibin da yake masa karatu yana ta yi masa karatu to ɗalibin bai gane karatu yana da nauyin fahimta sai ya ce mai kana da mama da ranta ya ce e ya ce ka je mamanka ta yi ma addu'a ya zo ya yi kuka ya ce mama malam ya ce in zo ki mini addu'a don Allah mama ki mini addu'a ta ce Allah ya yi ma albarka Allah ya baka ilimi mai amfani ilimin da zai wuce malaminka wata rana wannan yaron Allah ya bashi ilimi har ya kai inda a garinsu ana nuna shi ana gababban malam wani gababban malam wani wata rana aka yi majalisi na ilimi aka haɗu a cikin gari sai malamin shi wancan malamin ya zo shi ma ɗoka ilimin wurin ɗalibin nasa bai san ɗalibin shi ba ne sai ya ce mai waya aka yi ka samu wanga ilimi sai ce na so in ce mai ka jima maka taima addu'a amma saboda kumya ban ce mai haka nan ba me ya kai shi ga wannan matsayi yi ma iyayen shi biyayya ya koyan wa masu albarka na daga cikin hanyoyi na walakanta iyaye mutum ya dinga ɗaukaka sautin shi akan sautin babansa ko sautin mamashi ko kuma ya dinga yi musu girman kai don wani dalili ko kuma wata dauɗa duniya da Allah ya bashi wai yanzu shi yana ganin yana da kuɗi har ya kai irin yadda yanzu shi ada decision a cikin gidan baban shi baban shi zai ce kaza ya ce a'a ni ina ganin kaza kuma dole a bi tashi saboda shi ke da kuɗi wannan babu shakka raina iyaye ne da kuma uƙuƙul walidai Allah ya kare mu akwai wani bawan Allah Allah ya saka mishi da alkhairi mahaifin shi ya shiga wata matsala ta gida na gado ya saye gidan sai kannan shi suka ce to wannan gida na wane ne sai ya ce a'a gida na baba ne na saye kuma na baba ba baba yayi muna abun da ba za mu iya ramka mishi ba wannan shine ɗa na ƙwarai kuma irin wannan ɗa ake nema irin haka ya kamata ka zam ba ɗa mai sa baban shi kuka ba mai sa ma ɗan shi tension da hawan jini Allah ya kare mu ɗan uwa masu albarka wani kuma dan ya ga ya samu ilimi sai ya ga cewa ya baban shi ko kuma ya maman shi baba yana magana ya ce baba baka ganewa mamma tana magana ya ce ina ke mamma an huce lokacin ku wai mamma shi yana ce mamma ke baki ganewa saboda baki yi karatu ba wai shi yanzu yana ganin har yayi ilimin da ya huce baban shi har yayi ilimin da ya huce mamma shi har yayi tunanin da ya huce baban shi da ya doke shi yana cikin tsumma yana cikin ragga yayi hitsari yayi tutu ya mance wannan wallahi babu wani mataki da za mu taka na ilimi babu wani mataki da za mu taka na rayuwa wanda za mu yi iyayenmu domin Allah ta'ala ya haɗa bauta mishi da girmama iyaye Allah ta'ala ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ubangijinka ya hukumta kada ka bauta ma kowa sai shi sai ya ce abu na biyu iyaye ai musu biyayya ya haɗa bauta mishi da ya mu iyaye biyayya na daga cikin walakanta iyaye yan uwa masu albarka barin iyaye babu mai kula su babanka ya tsuwa kawai ka hita tun safi har bare ce baya da lafiya baya da mai kula shi babu mai renon shi babu mai iya ɗaukar shi koma makka kawai ka bar shi haka nan ya yi hitsari ya yi kashi babu wanda ke kula da shi wata mata a ƙasar faransa ta ɗau ɗanta ta kai shi makaranta ta musulmai sai malami ya ce don me ki kashi makarantar musulmai na ga cewa ke ba musulma ba ce ta ce kwarai da gaske malam saboda mu idan yara suka girma mu ma muka girma to suna kai mu wani gida da ake ce ma darul musinnin gidan tsohi wai gida ne waɗanda tsohi waɗanda kada su hana mu shakatawa a rayuwa to ni ina fatan ɗana ya tashi tasawa ta musulunci don na ga yadda musulmai suke renon iyayensu yadda suke kulawa da iyayensu suke damuwa da iyayensu ina son ɗana ya damu da ni idan na tsuwa wannan tarbiyya ta addinin musulunci to yanzu ina tarbiyyar take a yau ina take a yau yadda musulmanmu suke walakanta iyayensu ya fifita matashi akan mamashi kafin mamar shi ta iya shan madarar dala 25 matar shi ta sha madarar jikka kuma irin madarar da babu yabo babu fallasa ba godiya za ta yi ba amma mamaka lokacin da za ka iya mata kyautatawa ta jikka ta kaho sa ma albarka ta kaho yi ma addu'a ita kuma matarka kawai ganin ta kai dole ne in ba ka yi ba ai ba wani abu kawai ba ma sauke nauyi ba amma mamaka za ta yi ma addu'a za ta ga cewa lalle ka kyautata mata haka ‘yan uwa masu albarka hankalinmu ya dawo a kanmu game da iyayenmu biyayya na daga cikin walakanta iyaye ‘yan uwa masu albarka mutum yana gani baban shi kuma maroki ya dinga tsaye da mutane yana roƙo a taimaka mai a taimaka mai kuma kana da ƙarhin da zaka hana iyayenka wannan na daga cikin walakanta iyaye mutum ya fifita abokinsa ko kuma kansa akan babansa ko kuma ka kira babanka da sunan shi ba wurin neman an buƙaci ka gai sunan babanka ba a'a kawai in ka zo gida kai kana kiran babanka tanko kai ƙarara za ka kira sunan babanka ko ka kira sunan mammaka lantana ko larai wannan duka rashin ladabi ne ya kamata mu yi ƙoƙari mu girmama iyayenmu mu girmama sunayen iyayenmu da haka uwa masu albarka kada mu yarda wani abu na girman kai da rashin ladabi ya shiga a tattare da mu da mu da iyayenmu wata rana wani babban malami iyas dan muawiya da mamashi ta rasu ya hoshi da kuka aka juma ya ƙare ya hoshi da kuka aka juma ya ƙare ya hoshi da kuka da an yi ɗan jum sai ya hoshi da kuka sai suka ce mai wai malami ya horu sai ya ce wasu wata ƙoha ce babba daga cikin ƙohohin aljanna Allah ya ruhe min ita ce ƙohon mahaifiyata ƙoha ce ta shiga aljanna da mahaifinka ya mutu ko mahaifiyarka ta mutu to a ruhe ma watan ƙoha da aka ƴan uwa mu yi ƙoƙari mu amfanu da wannan ƙoha kakin ta ruhe wata rana maman mis'ar wani babban malami ne ta ce mai je ka ɗebo mini ruwa da daddare irin tsakiyar dare ƙarfe sha biyun dare ta ce mis'ar je ka ɗebo mini ruwa ko da ya ɗebo ruwa sai ya iske mamashi ta yi kwana ya yi tsaye ya yi tsaye bai tada ta ba saboda girmamawa da ladabi sai da asuba ta yi sai da ta holka ta ce mis'ar lahiya ya ce a mama ina tsoron in tada ki ne in kace miki jin daɗin yau ɗa nawa ya kace in baban shi jin daɗi ɗa nawa ya sa baban shi kuka ɗa nawa ya sa mama shi kuka ‘yan uwa masu albarka mu girmama iyayenmu mu darajanta su al'imamu shafi'i ya ce al'aishu madin fa akrim walidai ka bihi ya ce ka sani ya kai musulmi rayuwa tana gudu kuma shudewa take yi da haka ka girmama rayuwarka a cikin wannan rayuwar a cikin wannan duniyar wal ummu aula bi ikramin wa ihsan yace mamma ita tafi cancanta ka girmama mata kuma mamma ita cancanta ka kyautata mata wa hasbuha alhaml wal irda'u tudminuhu yace ya ishi mamakka daraja dokar cikin ka da tayi ya ishe ka daraja shayar da kai da tayi tadawwama tana shayar da kai zaka ga idan an rabu aure tsakanin baba da mamma baka taba jin uwar da ta kai danta ta ce gashi nan shayar da shi duk bacin ranta tana tausaya ma wannan yaron duk bacin ranta sai ko in ta kai matukar rashin imani yace amrani bil fadli al'amurra guda biyu ne na falala wa'inda Allah ta'ala ya fifita uwa akan kowa a duniya ta dau cikinka ta dau shayar da kai ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ما مكة تألو تكينك ما مكة تاشا يدك سوان شكرا بيتنا شايدك لك ينقوى ما سؤال بركة mu yi ƙoƙari mu girmama iyayenmu mu yi ƙoƙari mu ladabtar da mu yi ladabi tijaha aba'ina tijaha ummahatina kada mu yarda wani abu na rashin ladabi ya shiga tsakaninmu da iyayenmu domin rayuwa gudu take yi baka san sadda zaka mutu ba ta yi ka mutu kana hushi da mamakka ka mutu mamakka tana hushi da kai Allah ta'ala ya kare mu wannan shine fasar wannan khutba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya kankare mu muna roƙo Allah ta'ala ya ji kan iyayenmu da iyaye iyayenmu wanda suka mutu iyayen suka mutu Allah ya ji kansu wayanda kuma iyayensu suke da rai Allah ya ba su ikon yi musu biyayya Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa azil ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da ad-din wansur ibadakal muwahhidin ya rabbal alamin qumu ila salatikum yarhamuni warhamukum